بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا amma ba jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake haɗa mu a yau bayan sallah ta azumi an sai da karatuttuka da ake so a tada a koma kan karatuttuka na wannan masallaci mai tarin albarka muna roƙon Allah a yau ɗan bayanin da za mu yi Allah sa albarka a cikin shi ya yan uwa musulmi akwai wani maudu'i wanda yake hassas wani maudu'i wanda yake didda musulmi ya kamata ya san shi domin idan ka san shi za ka san a ina kake kuma ina za ka shine ake ce ma rihilatul haya rihilatul haya bulaguro na rayuwa bulaguro na rayuwa rihilatul haya ka san daga ina ka fito me kake yi ina za ka domin mutum aikin shi ba zai taɓa daidaituwa ba ya yi kyawo ya yi yabanya har sai ya yarda da shi wane ne ya yarda ya amince da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da shi domin Allah bai yi mu daidai ba a cikin halitta Allah bai yi mu daidai ba a cikin arziki Allah bai yi mu daidai ba a cikin ilimi Allah bai yi mu daidai ba Allah ya ga dama ya yi ka haka yadda kake a yanzu duk lokacin da ka yarda zuciyarka ta yarda da yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da kai to a lokacin nan ne za ka ji daɗin rayuwa duniya da lahira ya uwa musulmi idan an ce aina anta kana ina ba ana nihin yanzu ba kana ina kana masallaci a zamda ko kana yawace yawace la la la la kana ina a bisa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan shara'i abubuwan da Allah ya zana mana ta hanyar karantarsuwa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallam kai bakinka kana ina ɗauki musallai iri daban-daban duk abin da kake so kana ina a karatun alkur'ani kana ina a biyayya uwaye kana ina a sallah kana ina a azumi kana ina a zuwa haji kana ina a bada zakka dukkan irin wannan abubuwan za ka sa a cikin kanka ka ba kanka amsa kamun wani ya baka amsa a lokacin da ka gano rihilatul haya bulaguro na rayuwa yaya yake tun kana cikin cikin uwarka tun lokacin da ba aihe ka ba akwai alƙawla da dama wanda kama Allah subhanahu wataala daga cikin su shine idan ka huto zaka za aiho ka ne akan fitra akan addinin musulunci sak akan tauhidi wanda babu shirka a cikin shi dan annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce mana kullu mauludin duk abin da za a aiho yuladu alal fitra za a aiho shi akan fitra mitace fitra kin nan ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita ce fitra mu a yanzu za a aiho ka ba tare da sa shirka a cikin ibadar ka gabaki ɗaya ba za a aiho ka ba tare da ka san shirka ba ba tare da za ka bautata ma wani allah ba za a aiho ka da za a bar mutum 'yan jarirai a tada su a bar su a wani guri ba su taɓa saduwa da wata al'umma ba su sa musu wata fikira ta al'ada ko wata fikira ta ibada da za su tashi akan kaɗai ta Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ka gani an aiho ka akan wannan sai annabi ya ce sai dai uwayen shi daga baya fa yuhawida ne wasu su maida shi yahudu mai addinin yahudu ko kuma yumajisa ne su maida shi mai aiki mai addinin majus au yunasira ne ko wani a maida shi kirista amma kai an aiho ka ne akan fitra hutowar ka duniya ka huto akan la ilaha illallah ba za ka bauta ma kowa ba sai Allah kaga akan wannan an sa ka bisa fitra wadda take ita ce domin kamun wannan ma in aka ɗauko daga farkon tun daga cikin da za a ihe ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya ma uwaye sharhi irin uwayen da za su nema ma uwaye matan da za su nema ma diyansu annabi yake cewa ku nema ma diyanku uwaye na kirki tun daga farko samari ku yi aure kowa ya aure in shi annabi ya ce amma ku nema ma ɗiyanku uwaye na kirki kada ku je idan matar ta ka ka aro ta daga wani gida wanda babu tarbiyya a ciki ko mi aka yi za a ce dama yar gidan su wance ce fa ya aura da siga ta kaskanci da siga ta wulakanci amma ko da yar gidan su wancan ce ko gidan su wanan idan yarinya ce mai ladabi mai tarbiyya wadda ta san Allah mai tauhidi to zaka ga abun ya sha bamban domin Allah subhanahu wa ta'ala shi yake fuddo rayayye daga cikin matacce tulijin laila fil nahar wa tulijin nahara fil lail sai ce mi wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy Allah shi yake fuddo rayayye daga cikin matacce kahurci da jahilci mutuwa rayayye mai ilimi da imani kuma ya fuddo matacce hallo daga cikin rayayye yawa zaka ga gidan malami wanda yake mashahuri an samu wani kasurgumin jahili kuma an samu wani kasurgumin wanda baya biyayya ga Allah subhanahu wataala to duka wannan aikin Allah ne idan a rayuwarka ya kasance ka zaba ma iyanka kamun su zo ka zaba musu uwa ta kirki mai imani domin annabi ya gaya mana irin matan da zamu aura ya ce ana auren mace saboda me saboda abubuwa guda hudu ko amma da karshe sai ce wa alayka bi zati din ana arman mace saboda kyawanta ana arman mace saboda dukiyarta ana arman mace saboda dangananta na sabiha el babban gida ce kuma ana arman mace saboda addininta amma sai ya zaba maka yace alayka bi zati na hore ka da mai addini kada ka kuskura ka armo da ba mai addini ba idan baka yi ba haka ta riba ta yada ka hannunka za ta durmiya a cikin ƙasa za ta lalace an fahimta da kyau ko ka zaba ma ɗiyanka uwa ta kirki an zo an yi aure irin aure na sunna an samu cikinka an aiho ka an aiho ka akan fitra daga zaran hutawarka duniya ka shiga wani abu da ake ce mai rihilatul haya bulaguro na rayuwa za ka yi kwanukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗeba maka daidai shi ba a ƙarawa ba a ragewa idan lokacinka ya yi tak second sai gwal yana cikawa a lokacin da ya yi za a ɗauki ranka magana ta ƙare. Allahu Akbar. To wannan shine za mu sa a cikin ƙwaƙwalwarmu. Lokutan mu huzawa suke. Duniyar nan kamar gidaki ne mai ƙofa guda biyu. Ka shigo daga nan yanzu duk mun shigo daga nan gurin daga nan ake fita fita ake kullum fita ake kullum fita ake turkinka daga yazo huda za ka yi kaki kaso kira ne wanda babu tsaya in ɗauko takalmina babu tsaya in je in shirya babu tsaya zo na zo ne magana ta kare kuma kowa ta hiya zai kuma gamuwa ga Allah ya yan uwa musulmi ba gamuwa bane da sarkin gari ko wani gwamna ko wani shugaban kasa gamuwa ce wadda da kai da mahaliccin ka subhanahu wataala wanda babu wanda ya isa ya ma wani tsani tsakaninka da kai da Allah kuma a wata irin rana wadda Allah ya ambace ta da suna iri daban-daban daban-daban a cikin alkur'ani kuma wata irin rana wadda jingina ga babban rumbu ba ta huda yunwa domin ka jingini da wani babba ka jingini da wani babanka ko uwarka ko wanka ko matanka mutanen kirki ne to wannan bai sa ka kai akai ka aljanna Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ku ji tsoron ubangijinku wattaku ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a ku duba yadda Allah yake jujjuya aya la yajzi walidun an waladihi wadda uba bai iya ma ba dan shi komi aikin amfanin komi a wannan ranar kowa ta kan shi wala mauludun wala shi dan an walidihi shay'a zai ba zai iya amfana baban shi komi ba a wannan rana can wani wuri Allah ya ce mi li kullum ri'in minhum yawma idin sha'anin yughni kowane mutum a wannan ranar can wani sha'anin shi ya ishe shi zaka huto uwarka ta ganka ya dana ni ce na baka nono na ka sha ka girma ni ne na wanke kashinka na baka abinci in kana kuka ban na iya barci ya dana kana ganin ta zaka kauda da gudu kana tsoro akwai wani haƙƙinta da baka biya ba yanzu a ɗauki ladanka a bata ka tsere ma uwayenka ka tsere ma iyanka ka tsere ma matarka ka tsere ma kowa da kowa ya jama'a ku kaddara wannan yinin ranar da zaka tsere ma babanka yana neman ka wace irin yini ne wannan la ilaha illallah ku kaddara ranar da uwarka tana kiranka ka tsere mata bintin kau wace irin yini ne wannan ranar da ɗanka ku duba yadda uba yake son ɗan shi yake lallashin shi duk abin da zai yana son shi amma sai ga uba ya tsere ma ɗan shi duk kukan da zai yi wace irin rana ce wannan rana ce ta gamuwa da alhalik subhanahu wa ta'ala gyara kayanka bai taɓa zama sarki mura ba ya kamata mu binciki kawunan mu dinga tunani da kawunanmu a ranar nan babu wani wanda zai iya ma amfanin komi inna wa'adallah haq fala tagurrannakum alhayatid dunya wala yagurrannakum billahi algarur Allah ya ce rayuwar duniyar nan kwana lahiya tashi lahiya wallahi kada ya rudar da ku mai rudi shine algarur shaidan kada ya rudar da ku kada ya rudar da kai ka sa cewa kai baka isa ka mutu ba wallahi mutuwa za ka yi mutuwa za ka yi mutuwa za ki mutuwa zan yi kowa mutuwa zai yi babu abin da zai yi saura a bisa kasar wannan wa ya buka wa jahun rabbika turje yau mai idin wa ya buka wa jahun rabbika yau mai idin mice ce ai kullu man alaiha fan zul jalali wal ikram Allah yastur alaik wa ya buka wa jahun rabbika zul jalali wal ikram babu wanda zai yi saura kullu man alaiha fan duk abin da yake bisanta sai ya kare ya jama'a karewa zamu yi yanzu yau nan da shekara ɗari in ka zo nan duka bin nan misali wa yake nan wa yake tsammanin zai kai yanzu shekara ɗari a gaban nan ta yi ba mutanen da za ka yi zo in ka musu wata shigowa su kore ka daga gidan san ka ba wane ne kai su ce ko wani ɓarawo ne ya zo musu in akwai mutanen ba to tahiya zami yanzu an aihe mu kamun a cikin kamun a aiho mu a cikin cikin uwayenmu Allah ya sa mala'ika ya rubuta abubuwa guda hudu dangane da mu abubuwa guda hudu wanda ba mu isa mu ketare su ba bi katabi rizqihi an rubuta mu duk arzikin da zamu ci duk abin da zamu ci a duniya tuni a rubuce yake garanti ne gurin Allah wannan an kare da shi an rubuta an kare magana ta kare da ruwan da zaka sha da tuwon da zaka ci da da mine kuma da irin kudin da zaka samu duk mine ne arziki ne an rike an gama sannan kuma mi wa amalki da duk aikin da zaka yi a duniya duk kasar da zaka sa kafa tuni an rubuta sai ka je da duk irin aikin da zaka yi an rubuta sai ka yi shi sannan kuma mi wa ajalihi da kwanukanka tak iya zawa magana ta kare duka wani abubuwan tunaninsu ya jama'a karewa yake magana ta kare sannan kuma an rubuta wa shaqiyun aw sa'idun ga inda ya ba sahabbai mamaki suka zubda hawaye har suka zo suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah falimal amal an rubuta shaqi ne ko saqi ne dan wuta ne ko dan aljanna ne suka ce ya rasulullah to aikin mi zamu yi kenan tunda an rubuta kenan wutar zaka wutar zaka in aljanna zaka aljanna zaka kun san abinda annabi ya ce musu tai bal i'malu ku yi aiki tukuru fa kullum muyassarun lima khuliq kowa an yassara shi akan abin da aka halice shi saboda haka bi dindin mujtahadi zaka tashi aiki ka nemi aljanna ka huto duniya dukkan wannan abun an rige an kare kana gurin uwayenka su ci da ka su sha da ka su karantar da kai su kai ka makaranta wani labari da ya zo mana kwanan nan wani ya zo aka sa shi makaranta ta boko ta karatun neman duniya kaɗai bai yi ba na neman lahira ba laihi ka yi bokon kuma ka yi na lahirai ya yi diplom kala kala kala kala tun daga certificate ya yi breve ya yi bak ya yi university ya samu matrix ya yi magister ya yi doctorat duka ya yi ga diplom yin shi sai magagin mutuwa suka zo mishi zai mutu ya ce a kamar diplom ɗin shi gaba ɗaya aka kira mai baban shi ya ɗauko diplom gaba ɗaya ya ce baba ga abubuwan da ka sani na yi ga sunan gurin in na je kuma mizan ce ma Allah mizan ce ma Allah in na je mizan ce ma Allah wannan tambaye ya kamata kowannen mu ya tambaye kanshi ka samu kanka tsut baka tunanin komi hasibu anfusakum qabla an tuhsinu wa zinu qabla an tuzanu kamar kanka lissahi kamun ranar da za a ma ka auna ma'auninka kamun ranar da za a auna ma ka dinga samun lokuta minti biyar minti goma kana keɓanta da mutane kana tunanin kanka in ka je mi zaka ce ma Allah magana wannan kawai ita ce ita kaɗai za ka yi tunani don ka tabbata tahiya za ka yi in ka je mi zaka ce ma Allah wannan yasa na tuna wata hikaya ta wasu samari waɗanda suke ganin ba su mutuwa suke ga duniya ta suka ba gaba 'yan baba da rai baba da hali ana yawace yawace ana iskanci a gari da motoci a huce yawace yawace su biyu suna yawo da dare dare tsala sun sun dauko yan mata ya su ya su na fasikanci sun kai su wani gida sai suka tayi su sayo abinci suna zawwa daga sayan abincin ɗaya ne ya tayi sayo abincin ya dade bai zo ba sai ɗayan ya biyo shi a mota iya zawa tsakar dare wajen karhe uku wannan abin da aka yi ne a madina wani malami ya bada bayanin shi kuma an sa shi a jarida sai isko dan uwan nashi yayi tano da mota mota ta kama da wuta ya tsaya shi kadai a titin wajen karhe uku da dare kowa mutanen kirki suna ina suna gida wasu sun tashi suna bauta Allah su kadai a titi suna dirkiya yayi yayi yayi ya bude kohol mota ya huddo abokin shi ya kasa iya kallo dan uwan shi yana ci da wuta sai ji yana cewa ma za a kulula ma za a kulula ma za a kulula dan uwan nashi yana ci da wuta yana faɗin wani magana mi zan ce mai mi zan ce mishi mi zan ce mishi shi abokin ca yake wani sako ne na wani ya gaya mai ya je ya faɗi ya ida sako sai yake ce mishi manhu wane ne wane ne faɗi in gaya mai ya ce sai ya ji wata magana kamar irin maganar da ake yi a cikin rijiya da eko da ranna mai ake ce mai da hausa wanda mai amsawa mai amo sai ya ce mishi Allah Allah in na je mi zan ce mai bakin magana da ya magana ke ya in na je mi zan ce ma Allah shi abokin shi yake ba da wannan hikaya har aka sata a jarida to daga nan ya ce to ni in na je mi zan ce mai mu kuma a nan sai mu ce da ni da kai da kai da kai da ke da mu duka in muka je mi za mu ce mai mi za mu ce mai ya yan uwa musulmi idan baka ma kanka lissahi da kanka ba rayuwar nan tahiya ake kuma tahiya za ka yi in ka je mi za ka ce mai idan baka yi ba aikin kirki mi za ka ce ma Allah ka tabbata sai ka gamu da shi ka tabbata ba makafa gamo ka da shi garanti ne babu wani shikal babu wani shakka a ciki idan ka je mai zaka ce mishi daga zaran lokacin da aka yi yaro uwayen shi an ba su umarni da yawa a kan shi na su karantar da shi su tarbiyyantar da shi su sa shi hanya Allah su sa shi hanyar da zai nemi duniyar shi da lahirar shi ya nemi abincin shi na duniya sannan kuma ya nemi gamuwa da Allah da kyaukyawar gamuwa wannan shine haƙƙi a kansu kuma su ci da shi har zuwa lokacin da ya balaga ya kama aiki ya kai ya shiga ya shiga hayyace shi kaga wannan duka ba a kanka bane yanzu alƙalamin bai zo ba kanka sai lokacin da ka balaga shikenan an kawo mala'iku an dora ma alƙalamin ka ya hau aiki to daga ran nan magana ta kare alamun balaga na namiji guda uku alamun balaga na mace guda hudu mun yi bayanin sa karatukan da suka fice ko ko yayi maholki yana tara da mace har ya zubda mani ko gashi ya huto mishi a gaban shi da hamata da sauransu ko kuma ya yi shekara goma sha biyar akan ittifaqil a'imma domin wannan khilaf ne na malamai wasu ce sha uku wasu ce sha biyar wasu ce sha bakwai wasu ce sha takwas wasu ce kuma ala hasabin gari wani mutumin da gaugawa zaka ga ya girma jikin shi ya girma wani kuma yana da shekaru amma bai balaga ba ala kulli hal wannan uku duk wanda ya rigayi wani daga ran nan alkalmi ya zo duk abin da kai dan uwa musulmi a kanka irin maganar da kai baka a kanka duk irin aikin da kai a kanka sujada ɗaya da kama Allah a rubuce tana nan zaka iske ta shi yasa zaka ga mutum ya tashi da yawa suka tashi zuwa sallah za su dinga yin salatul muwadda sallah mai ban kwana wanda irin wannan sallah ake so ka yi a cikin rayuwarka ka kaddara mala'ikan mutuwa ne gane yana tsimanka kana cewa assalamu alaikum zai ɗauki ranka wace irin sallah za ka yi lalle za ka yi sallah da nutsuwa da komawa ga Allah da kukan bakin ciki za ka yi bakin ciki da tuba saboda tahiya za ka yi magana ta kare da talauci da rashin kakanika yi na rayuwa ba daga nan ba ne ake auna ɗan wuta da ɗan aljanna wannan jarabta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana jarabta bawan shi ma wanda ya fi so saboda annabi ya ce mu ashaddul bala inda Allah al-anbiya mafi tsananin bala'i da jarabta a gurin Allah su ne annabawa su za a ɗanɗana ma jarabta kala-kala sai annabi ya ce mi thummal amsalu fal amsal sai kwatankwaci da kwatankwaci gwalgwadon rikon addinin ka gwalgwadon yadda za a jarabce ka don a ga imanin ka kenan ba dole ba arziki ba da shi ba ake auna mizani na dan wuta da dan aljanna a'a da imani ake aunawa a lokacin nan ka balaga duk abin da ka yi a kanka dukkan abin da yake shika-shikai ne na musulunci sun hau kanka sallah a lokaci salloli guda biyar wanda Allah ya farallanta mana bancin sallah azumi azumin watan ramadan a mu komo kan sallah da yawa suke tozartar da sallah daga lokacin balagarsu amma lokacin da hayyacinsu ya zo musu za ka ga suna yawan sallar nafila yawan sallar nafila don ba san ba iya idin adadin sallar da suka tozartar lokacin da alkalami ya haukansu yawan sallar nafila da yawan istighfari komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin idan aka zo awo awon sallah in aka ga sallar ka bata cika ba za a duba nafilfiloli idan ba su cika ba a duba yawan istighfari ka da yawan addu'o'inka idan babu su ne kuma azaba za ta hau kanka sai rashin sallah azumin na ramadan wanda yake wajibi ne tilas ne a kanka tilas ka yi azumin ramadan ba ka bari ba sai ramadan ya zo wata tsohuwa estoma ɗinka ta tashi ba ka bari ba sai ramadan ya zo wani sabbin bulaguro ya tashi dukkan irin wannan abubuwan allah baka iya mai wayo baka iya mai wayo ya kai bawan allah idan kana da dukiya kuma zakka dole ka hudda zakkar dukiyarka haƙƙi ne wanda allah ya ce a hudda haƙƙi ne in dabbobi gare ka ka hudda zakkarsu haƙƙi ne wanda allah ya ce a hudda sannan kuma zuwa haji a yanzu mutane masu kuɗi da suka ɗauke shi sakaka ji suke kawai ba su isa ba su je haji kaga mutum ya mallaki abin da zai je ya sabke farali rukuni ne daga cikin arkanul islam shi kiki ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar wanda dukkan su sai an tambaye ka ranar kiyama inda suke matsalewa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liman istata'a ilayhi sabila ga mai ikon tahiya a gare shi to sai ka nemi fassarar istata'a kin wannan mecece istata'a kin dan mecece istata'a kin nan sai kai karatu to dan uwa musulmi haka za a yi ta tahiya ai ta tahiya kana ta ibada kana ta ibada hal kwaram lokaci yayi ka mutu kana mutuwa za ka mutu idan ka abude annabi ya ce idan kharajat ruh tabi ahal basar za ka kowa idan shi abude yake mutuwa a ran ne zaka ga ranka daga ka ganta kuma shikenan shine karshen kallon ka za ta hudo idan mala'ikan ya zo ya ce ta hudo ta tahi zuwa al'amarin Allah za ta hudo kai ku ka kalle ta ta tahi magana ta kare kes ɗinka an gama da shi dosiyanka an gama daga wannan lokacin in ba kai ba abin kirki to balbalin bala'i da masiba ya fara hawa kanka tun a ranar kai bari ma kamun ranta huda saboda mala'iku in sun zo ɗaukar rai ta kawuri ta suke musu a anfusakum ku hudo ranku da kanku al-yawma tujzauna azabal hun yau za ku dandana azaba ta walakanci da abin da kuke yi suna ba su kashi Allah ya ce wal mala'ikatu yadrubuna wujuhahum mala'iku suna marin su suna bugun su haka za a matse a fusgoran tun daga nan musiba ta ta ta ta same ka dan adam wannan abu biyu kenan domin rayuwa rayuwa biyu ce da rayuwa ta duniya da rayuwa ta lahira rayuwa ta duniya ita ce wanda za ka huto ka aikata wani aiki a ɗan lokaci wanda aka zaɓa maka a cikin rayuwarka wanda in kai aikin kirki shine zai baka damar cin daɗi da shiga jin daɗi na hal abadin abada a rayuwar lahira amma in ka butulce ka zama butulu ka zama ja'iri kasurgumin kahuri shine zaka shiga cikin balbalin bala'i da masiba kuma ila abad har zuwa ranar har a abada rayuwa beach wannan yar kaɗan ɗin daga ita ce refe ita ke bada wannan ta yi kyau ko wannan ka ta yi kyau mun zo duniya don a jarabtar da mu mun zo duniya don mu shiga cikin wannan jarabta mu gyara ko mu bata ba mu shirya ba mun shirya ta hiya zami daga nan a zo a shahe ma ido kuma amma wanka kaga baka iya daga hannu kai ne mai daga hannu kai ne mai faɗin bakan magana kai ne mai faɗin kaza kai ne mai jiji da kai kai ne mai nuna isa kai ne mai koboro da jiji da kai da nuna kai ba kai ba lahiya bane kai ku lahiya ne tubus yau ga ka sai an daga hannunka haka an saki komai baka yi magana ta kare kashi gurin wanka da za a ma wankan gawa sai an dinga ɗago ka ana matsa cikin ɗan sauran kashi da hutsari suna hutawa baka isa baka hudo kashi baka isa baka hudo hutsari la ilaha illallah haka muke ya yan uwa musu haka za mu tahi a je a sa mu cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan aka binne mutum a cikin kabari za a maido mai ran shi ya ji sawun wanda suka binne shi sai mala'ika ya zo mala'iku zo su tada shi su zamnar da shi sai an zamnar da kai a kabari a ce ya bin adam dafanu ka wa sarraf ya dan adam kaji su sun binne ka sun tayi magana ta kare ba abin da zai hudda ka sai aikin ka a lokacin za a maka tambayoyi idan ka amsa wannan tambayoyi za su baka albushir da albushir mai daɗi idan ka kasa amsa wannan tambayoyi to kuma ka shiga masiba magana ta kare za a tambaye ka wane ne ubangijinka mine ne addininka mine ne kuke ce ma wannan mutumin sai ka ce wane in kai mawaki ne sai ka samu wani katon mawaki ka faɗi in kai wane ne ko sai ya ce ha ha ma adri duk abin da aka tambaye shi kahuri zai ce ha ha ma adri ha ha ban sani ba su ku ce la da raita wala tadri ba ka sani ba kar ka sani daga nan za a fara jibgarka a matsayi kabarin yadda haƙarƙarinka ƙashin bayanka bayanka zai gamu da ƙirjinka a yi ta ɗanɗana maka azaba azaba ta cikin kabari musiba kala kala a buɗe ma taga daga cikin wuta kana cikin bala'i bala'i kuma a gwada maka masabkinka a cikin wuta in an yi tashin kiyama a cikin wannan musibar da kake zaka ce ya Allah kakkata da kiyama hal abada saboda tsinkayen wancan masabki da kai la haula wala quwwata illa billah wannan abin dijiran mu yake ya ƴan uwa musulmi dijiran mu yake amsa zaka bada ta kirki kuma babu ƙarya domin ya sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah yake tabbatar da waɗanda suka yi imani da faɗa ta daidai a duniya da lahira bakka iya yin ƙarya ka faɗi bakka iyawa sai dai abin da Allah ya sa ma in kai mutumin kirki ne mutumin kirki zai bada amsa daidai menene addinin ka musulunci menene wane ne annabin ka wa kuka cima wannan wanda aka aiko muku shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wane ne ubangijin ka Allah subhanahu wataala kar ku cewa irin wannan a da wanda ake bi gida gida mata tsayi suna bi suna koya ma mata bawa mai kwanciya tsakar daki miye daya Allah ne daya menene biyu sama da ƙasa ko menene wannan shirme ne ba karatu bane ba sai a daina a je makaranta a yi karatu na Allah da annabin shi. A jero ne kawai aikin shaidan ne don kaka yi karatu, menene uku murhu ko menene menene hudu sama da ƙasa menene biyar da gusum da arewa waje tambaye ka gusum da arewa a cikin kabari wallahi mu gyara mu gyara ya yan uwa musulmi har kullun ya kasance muna ɗaukar minti biyar minti goma mu kadai tunani daga mu sai Allah kullum ya kasance kayi minti ko da minti ɗaya minti biyu ka samu kai tsut tunani kake da kai da Allah in kun gamu da shi yaya idan kana wannan shine muhasabatu nafs bincike kai kamun ranar da za a bincika ma kai tunani wani dan uwa ɗalibi yake cewa shi da dare ne yake tunanin irin wannan menene a sallah yau ya yi sallolin farilla a tare da jam'i gaba ɗaya ko bai yi ba ya yi na filfiloli a yau ko bai yi ba a yau yayi azumi ko bai yi ba yayi saraka a yau ko bai yi ba a yau mi yayi na girmama uwayen shi mi yayi yau na girmama uwayen shi na taimakon uwayen shi za ka ga uba ya aihiɗi ya sun girma magidanta amma har yanzu sai ya je ya nemo cefa ne ya zo ya ba uwar tasu an dafa abinci ƙati suna zamna a gida ko aka buska ba matan yan matan misali in suna gida a ce bu samu ba miji ko wanke wanke wata yarinya ba ta maɗuwarta abin takaici abin mamaki maimakon ta aihuwa ta huta maimakon ya aihuwa ya huta amma yanzu ne aikin ya tulo mishi ya kamata mu yi tunani ya kamata duk wanda uwayen shi da rai su yi tunani su sabce ma uwayensu duk wani nauyi in dai abu ne na kuɗi su kasance suna taimaka ma uwayensu ya kamata ka yi tunanin wannan sai yaushe sai yaushe za a sa ma dosiyar ɗin biyayya ga uwaye yaushe za a fara rubuta ma wani abu a dosiyar ɗin ka ta biyayya ga uwaye tukwana dukkan aikin musulunci a yau ya yi tunani ya karanta ƙur'ani yau aya nawa ya karanta sura nawa ya karanta yau ya harrace aya ɗaya ko bai harrace ba dukkan irin wannan abubuwa a yau ya je gaida mara lahiya ko bai gaida bai je ba ya yi saraka a yau ko bai yi ba abubuwa guda hudu wanda annabi ya ci ba mai gama su a ran nan sai dan aljanna abubuwa guda hudu a wuni ba mai gama su su duka hudun wannan sai dan aljanna wata rana an yi sallah sai annabi ya wayo ya ce waye waye gari a yau waye tashi da azumi azumin nafila sai abubakar ya ce ana ya rasulullah ni ya ma'aikin allah abubakar yana azumi a ranar annabi ya ce waye je ya gaida marar lahiya a yau abubakar ya ce ana ya rasulullah ni na ji na gaida marar lahiya annabi ya ci gaba da cewa wa ya yi saraka a yau abubakar ya ce ana ya rasulullah na je na yi saraka a yau annabi ya ci gaba da cewa wa ya raka gawa a yau ya raka matacce kabari abubakar ya ce ana ya rasulullah ni na yi wannan ya rasulullah annabi ya ce wannan abubuwan guda hudu ba mai gama su a wuni sai mumuni abubuwan nan guda hudu ba mai gama su a wuni sai mumuni mai shiga aljanna saboda haka da yawa suke kirdada daga an yi ka tashi da azumin kaji an yi rasuwa sai kaje mutum maza a raka gawa a yi sallah a da kai a raka gawa sai ka je ka nemi mara lafiya ka gaida ka yi saraka don ka shiga cikin wannan hadisi to dukkan irin wannan abubuwan su ne za mu dinga binciken kanmu da kanmu saboda rahilatul haya bulaguro na rayuwa ba sakakka ba za mu bar bulaguro na rayuwa ba haka ba ake ta tahiya kawai har mai ɗauka ta ɗauka la yi ake ana bincike yi ake ana duba baya yi ake ana minai yau yi ake ana bincike hal ka je ka kulle da abin kirki amma idan ka saki za ka kulle da mugun abu na Allah salamu wa afiya annabi ya ce kullun yi ba su alama matu kowane mutane za a tada su akan abin da suka mutu a kai shi a yanzu in ka duba a duniya a yanzu wasu mutane suna ina a yanzu yanzu da muke wannan bayani wasu suna gidan giya a yanzu da muke wannan bayani wasu suna gidan rawa a yanzu wasu na can gurin zinace-zinace a yanzu wani barawo ne ya tafi sata wani yana musallaci la ilaha illallah wani ya ɗauki ƙur'ani la ilaha illallah wani yana ta sallan nafila musamman tsakanin magarba da lisha nafila kawai yake biye salamce biye salamce wani ƙur'ani kawai yake karanta wani yana can gurin wani sulhu dukkan irin wannan abubuwan ne zaka dinga bincike a rayuwarka ta a bulaguranka na rayuwa kai ta ɗora tambayar aina anta kana ina a kan mi mutane sun tafi sun barka sun kwashe ladan kana ina a kan wannan dosiye kana ina a kan wannan dosiye kana ina a kan wannan su ne za ka yi ta bincika kanka har lokacin da za ka ta yi da ka tafi kuma idan ka kasance mai yi ma mamata ne addu'a sai kai ma Allah ya baka baya wanda za ta yi ta maka addu'a har ranar da za a tashi mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu dan kankan nan dangane da bulaguro na rayuwa bulaguro na rayuwa yana da wahala da dukkan bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala daga nan za mu tsaya abinda muka daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah shahi shi daga cikin zukatan mu ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka Allah dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sobin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun daɗin ta Allah ka ba mu ikon bin duk abin da kake so ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين